بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وكر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى كما أن أكسابا zamu ci gaba da karatunmu mai albarka na alkur'ani mai sarki a wadda masallaci mai albarka na kofar gidan fada mai wasu sarkin lamba yau biyu ga watan ramadan ko sha tara kenan biyu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda zo daidai da sha tara ga watan biyu 2026 gregorian calendar jiya kun fara da wannan sura mai albarka ita ce wato kenan suratul maryam ko mun shiga har aya wato kenan ta shidda baki aya ta tara ne ba ko mun yi aya ta tara saboda haka yau za mu tashi inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim qala rabbi ja'al li aya mun yi bayani annabi zakariya alaihi salatu wassalam a ya ga wata aya ta ban mamaki dangane da na maryamu wadda ita maryamu da shi zakariya tushensu daya tun da duka 'yan bani isra'ila ne sannan kuma shi ya fito ta zuriyar annabi haruna ita kuma ta fito ta zuriyar a shi ya fito ta zuriyar musa alaihi salatu wasalam ita ta fito ta zuriyar haruna alaihi salatu wasalam don haka ake cewa matarsa hannatu da nana maryamu 'ya'yan momi ne dukansu 'ya'yan imrana ne da haka dukansu zuriyar watakinan a bani isra'ila ne to ita allah ba da kuke sarki ya sa abin ma'ujiza dangane da lamarin ita na maryamu saboda abubuwa guda biyu da suka faru da ita na farko tana karkashin kulawarsa idan ya kai mata abinci kawai da alkur'ani ya nuna sai ya samu sabon abinci mai kyau a gabanta a gabanta musamman abinci na 'ya'yan itaciya in ya tambaye ta anna laki hada sai ta ce huwa min indillahi wannan ya canja tunanin annabi zakariya duk da cewa bai gushe bai yana da addu'a tsakaninsa da ubangiji amma yanzu da ya ga cewa ubangiji Allah a cikin tsarinsa yana zartar da abubuwa guda biyu ɗaya yana zartar da abu da sababi ɗaya kuma yana zartar da abu ba lalle tare da sababi ba wato kina akwai a kudratullahi alkauniya akwai kuma asababiya idan ka je ka tona gona ka shuka sai ka samu kaga wannan ka bi sababin da ya kamata wanda ko shine jaral wanda ake abi tafiya a kansa idan kuma Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya zartar da abu babu sababi idan mutum ya ji aure mata sai kaga Allah madaukakin sarki ya bashi da ko ya to wannan kaga an samu da ta hanyar sababi amma in babu aure ya zama babu sababi kenan kuma Allah madaukakin sarki ya zama shine wato kenan mai sababarwa to idan da ya je ya samu na na maryamu ga abinci a gurinta ko babu wani sababin samun abinci na zahiri to sai ba shi tunanin cewa kenan ashe Allah madaukakin sarki zai iya komai a kowane lokaci kuma yadda ya dama wannan yasa ya ce a to ni ma ina da dama yan haka ne a yau shekara ta wajen dari da wani abu ba da da ashe ba sababi ba dan mata ta bakarara ce zan yi samun da don haka shine sai ya koma gefe sai ya je ci gaba da addu'a kamar yadda ayoyi suka nuna ya je ya same ta a cikin mihrab ya kawo ta abinci sai ya samu abinci a gunta ina kika samu wannan tace min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab to da ta faɗi hakan nan sai Allah ce hunalika da ka zakariya rabba annan ne sai zakariya ce okay haka ne ashe Allah ba sai lalle da sababi yake abu su ba da haka sai koma ya kuma yana ta addu'a to wannan addu'a da yayi shine bayan yayi addu'a addu'an da yayi a cikin mihrab fadadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab sai mala'iku suka kira shi yana sallah yana addu'a a cikin mihrabin suka ce masa me annallaha yubashshiruka bi haya Allah ya maka bishara zaka samu da a cikin mihrabin yana sallah yana addu'a mala'ika suka zo suka ce masa Allah bada kukin saki hansa addu'an ka kwantar da hankalinka to yanzu sai kuma dauki ya kama shi doki ya kama shi ce ya bungi ya zan samu da aka ce Allah ne nan yanda ya ga dama da haka sai doki ya kama shi sai ya ce to ya ubangiji shine kan ayan da zamu karanta zai ce qala rabbi ja'alli aya ya ubangiji yanzu ina roƙonka ka sa min alamar da zan gane matata ta dake ciki kwata kwata daga lokacin da aka masa alkawari zuwa ta haife kam a al'adance wata nawa ne wata tara ne ma ba zai iya haƙuri ba yanzu sai ke so yake yi lalle lalle ya tabbatar cewa ta samu ciki don haka shi ne yake cewa ya Allah ina roƙonka da zarar ta samu ciki a sanar da ni Allah ka sanya min aya wato kire shi ce rabbi ja'alli aya Allah ka sanya min aya aya kuma shine alama ko yawa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun so daga komai akwai aya a cikin sa qala shi da sai Allah madaukakin sarki ya ce mata shikenan zamu baka ayar malaika ya gaya masa cewa ayatuka Allah tukalliman nasu salasa layali sawiyan ayarka ita ce ba za ka iya yin magana da mutane ba kwana uku a jere kuma kana lafiyayye sawiyan din shine ai anta sawiyan lafiyan ka kalau babu wata illa a jikinka yanzu harshen ka yana nan shine adatar takallum hankalinka yana nan shine zai bada dama a yi magana komai yana gudana a jikinka yanzu kenan sai waccan ayar da ya gani cewa Allah madaukakin sarki yana yin abin da ya ga dama da sababi ko kuma babu sababi sai aka fara nuna masa take sai aka ce masa to zai iya kwana uku ba tare da ya yi magana ba kuma ba ma zai iya maganar ba kuma lafiyarsa kalau yanzu can Allah madaukakin sarki ya ba maganan ba da ɗa babu sababi nan kuma ga sababin yin maganar amma an hana sababin ya yi magana ina fata mu lura ayoyi guda biyu dangane da annabi zakariya yanzu ba ta saba karara ce don haka babu sababin haihuwa amma Allah ce zai ba shi da sannan kuma shi lafiyarsa kalau yana da harshe harshe kuma sababi ne na magana a da ta takallim ne kuma sai aka ce harshen ba zai maganar ba don haka yanzu ga sababi amma an hana faruwan abin da za a sababa ga can babu sababi an kaddara faruwan abin da zai faru wanda kuma yana daga cikin wato kinin udara ta ubangiji Allah wanda kuke zai ce masa Allah to kallimu Allah sallallahu alaihi sawiya to mu je mala fa kharaja fa kharaja ala qaumihi min al mihrab fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya
Allah madaukaki zarge ce fa kharaja ala qaumihim ala qaumihi sai ya fito ma mutanansa annabi zakariya sai ya fito ya tafi gurin mutanensa yanzu ishara da aka cewa aladin nan yana nufin ta sama kenan ba a ce fakar da ila kaumihi ba sai aka ce fakar da ala kaumihi min albihrabi daga mihrab mihrab shine wato kenan ɗakin bauta annabawa da salihan bayi a datar sun kasance sukan yi ware guri sai su yi shi amma guri ne wanda yake mai tudu to sai a yi masallaci a kai ko kuma su yi mihrab su suna kiransa mihrab kamar yadda mu muke masallaci na wurin bautar Allah ba dokokin su yake su suna yi sai su samu suna wato kenan mihrab to mihrab din nan sama yake mun fahimci wannan shi yasa yace fakarja ala qaumihi da ya tashi fitowa a kawo mihrab din mutanensa suna ina suna kasa da haka shi sa ya sauko ta kan mutanensa bai ce fakar da ila qaumihi ba da kama a ce irin namu ne masallaci yanzu in zaka fita gurin mutanen ka a waje sai a ce fakar da ila qaumihi amma tun da aka ce fakar da ala qaumihi dilala ne qatiya cewa mihrab din su a sama suke yin sa ko bai ce wannan qur'ani ya tabbatar mana da wannan inda Allah madaukakin sarki ke cewa wahal ataka naba'ul qasami is tasawwarul mihraba in an ce tasawwara me ake nufi tsallakawa abu da yake tudu zaka haura ko ka'ab bin malik Allah ba da kuke zargi da shi yake ce a lokacin da aka ce kwana kwana 50 kar a musu maganan nan lokacin da abu ya tsani ya tsani ya ce sai da na taimake ce fa tasawwartu ha jidara ha'ita abi katadata haka ne sai na tsallaka katangar lambun abu katada kun tuna wannan to saboda haka kaga kenan in an ce is tasawwarul mihraba lokacin da wannan masu musu musayyan nan suka je gurin annabi da suka tsallaka suka je mihrab ya nuna mihrab a sama ake yin sa haka ne to saboda haka shi yasa aka ce fakar ya alaqami alaqami sai fito kan mutanansa wato kenan minal mihrabi daga shi wannan mihrab din mun fahimci wannan yauwa kenan yanzu idan mihrab a tudu ake yin sa kai kana malamin mutane kai ne mai ba su sallah kai ne ba su abin amma dandamali kake kake kenan a shari'a su ya halatta liman yana sama mamu suna ƙasa sun bai cewa liman yana sama mamu suna ƙasa amma mu a tamu shari'ar a tamu shari'ar malamai sai suka yi samu bambancin fahimta a kai imamu ahmad dan hambali da wasu daga cikin malamai suka ce ba matsala liman ya zama yana tudu mamu suna kasa imamu na malik cewa ba zai yiwu ba sai dai idan tudun bai fi shibiri ɗaya ba dan dandamali ne dan kankani ko to shi kenan ba matsala amma ya zama yana tudu wato kenan ba zai yiwu ba a cikin sallah mu a tabar mazhabin menene hujjar imam ahmad bin hanbal da waɗanda suka tafi tare da shi suka ce dalili shine na farko annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ga dai abin nan ayoyi suna da ga mihrab mihrab a sama yake kuma zakariya yana hawa kan mihrab ga dauda alaihi salatu wasallam yana hawa kan mihrab ga shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan minbari minbarin masallacinsa kuma kaga tudu ne sai ya ce zalika li ta'alamu salati wannan na hau kan mimbari na sallah ne dan ku ga yadda nake sallah ku fahimci sallata imam ahmad ya ce kaga wannan akwai dalili a nan gurin ya ce eh haka ne to amma kuma su malike da suka ce to an hana fa da kuma ma jamhur na malamai cewa a ba zai yiwu liman yana sama mamu suna kasa ba da suka ce a lokacin da aka ci madahin da yaƙi huzaifu da lemani ya yi sallah akan wani abin da suke kiransa dukan larabcin yanzu in kace dukan shago yake ne amma a lokacin in kace dukan yana nufin dandamali wani tudu ya hau a matsayinsa na liman a cikin garin madain huzaifa sahabin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne mamu suna kasa shi ya hau kan dandamali sai aka samu wani sahabi ya kabbar sallah yana sallah wani sahabi sai ya jawo riga sai ya sako da shi kasa sai ya sako din da aka idar sai ya ce masa amma ta zakarta annahum nuhu anin salati baka baka baka tuno bane cewa an hana limamai su sallah a guri wanda yake fauka makari sama da wato kenan gurin da tabi'ai mamu suke kamanta sai ya ce ta zakartu hina jazabta ne ai lokacin da ka jari ganin ta a lokacin kuma sai na tuno cewa eh ashe an hana yanzu da wannan sahabi da ya ja rigarsa da shi Huzaifatul Limani sun yarda cewa an hana zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan tunda waye ya hana tunda su sahabbai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu a cikin mada'in din Ammar dan Yasir Allah madaukakin sarki ya da shi wata rana shi ma zai sallah sai ya haukan dandamali da suke kiransa addukan je sallah shi wannan huzaifan da aka jarigarsa a baya sai ya haukan dandamali ya kama hannun ammar bin yasir sai ya sakko da shi kasa sai da aka ida da sallah sai yake ce masa baka san cewa annabi sallallahu alaihi ya hana limami yayi sallah a guri wanda yake sama da mamunsa ba sai ce eh shi yasa da ka saukar da ni nima na sauka yanzu ammar ma ya tuno kenan ko don haka kenan yanzu hukuncin sallah akan mimbari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dama ya faɗi illar sai yace li ta'lamu salati na yi ne dan kusan sallata to haka wasu malamai da suke cewa a a an yi haka ne kawai wasu malamai malikiya suke cewa an hana limami ya hau saman dandamali mamu suna kasa ko a nuna bambanci tsakanin gurbin liman da gurbin mamu saboda liman kar girman kai ya shiga cikinsa domin idan ya zama ana sallah a masallaci liman an ware masa gurinsa daban ya fi ɗaukaka akan na sauran mutane girman kai zai iya shiga ciki idan girman kai ya shiga cikinsa zai iya lalata masa sallah idan sallar liman tana baci za ta iya shafan ta mamu to da kawai sai suka ce wannan shine illar da yasa aka hana to amma Allahu a'lam wasu malamai suka ce a'a kawai dai tunda wayannan sahabbai guda uku da wayancan guda biyu da Ammar bin Yasir cikatar na ukun su sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ke rashin da dalili in ba haka ba ai a cikin limaman akwai mutanen da ko kan bene ka hausu za su sallar su babu girman kai akwai wanda za su iya tafiya da wannan ba kowa ne ba don haka wallan ba shine lalle ya zama wata kenan illar da ta sa mamu su sallah a ƙasa liman yana saman su kawai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ma wanda ya aka minbari ya kawo illar ya kawo dalilin yace li ta'lamu salati wa li taktadu bi wa la tabikum man ba'dakum dan ku san yanda nake sallah kuma ku koyi da ni wanda suke bayan ku su ma in sun zo wato kidan su koyi da da ku mun bayyana wannan dan haka annabi zakariya alaihi salatu wasallam kharaja ala qaumihi min al-mihrab ya fito ma mutanensa daga guri wanda ake kiransa mihrab tudu ya sauko ko amma me yasa ya sauko malamai suka ce tunda aka masa bisharar nan aka ce zai sabu da to sai ya zama da kancin hankalinsa bai kwanta ba ya raga da sallar da yake yi da godiyar Allah da yake da addu'o'i da yake duba su isa ya nuna godiyarsa wa Allah ba sai ya fito ya ce ma mutane su taya shi murna su taya shi godiya wa Allah ba da kukin sarki daga shi yasa da ya sako fa auha ilaihim sai musu wahayi cewa sabbihu bukratan wa ashiya mun gane wannan sabbihu bukratan wa ashiya ce ku zo ku yi tasbihi ma Allah ba da kukin sarki safiya da mare ce auha ilaihim din nan yanzu a baya mun ce Allah madaukakin sarki ya ce masa Allah tukalliman nasa ko ba za ka iya magana a mutane ba kwana uku to ya fito zai gaya musu to ta zai gaya musu sai aka ce sai musu wahayi auha ilayhi wahayi kuma a larabci yana nufin wato kenan alkitab alkhafi magana boyayya da take mai sauki a boye shi yasa a izlahi da yawa duk inda za a isar da sako zuwa ga wani to ya samu ta hanya mafi sauki koyayya to ana kira sa wato kenan wahayi daga shi sa idan mala'ika jibril ya kawo sako a annabi to kaga zaka ga ba lalle ne wanda suke gurin ma su ji abin da ake faɗa ba shi yasa aka kira shi wahayi idan Allah madaukakin sarki ya magana da kasa sai ce bi anna rabbaka aw halaha ko in yi magana da kudan zuma sai ce wa auha rabbuka ilan nahali ko yi magana da mahaifiyar annabi musa sai ce wa auhaina ila ila ummi musa saboda ai magana ce da ke boyayya ake yin ta ba tare da an abin nan ba sannan yayi wahayi yayi magana da mala'iku sai ya ce iz yuhi rabbuka rabbuka ila al mala'ika yanzu Allah yayi mu mala'iku wahayi kai hatta magana da shaidanu suke Allah madaukaki suke wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum ko saboda magana da aljanu suke yi da shaidanu suke ma mutane a cikin mu mutanen su la yuhuna ila awliyaihim tunda ba shela za su zo su yi ba kawai za su shiga zuciyarka ne su dan kyankyasa maka wasu wasi ne sai Allah madaukaki suke kira shi da suna wahayi don haka yanzu ya zo ya sanar su ta hanya dai wanda take mai sauki wannan hanya wasu malamai suka ce ai ishara yayi wasu suka ce ima'i yayi ko suka ce a'a rubutawa yayi da ya rubuta sai rubuta musu sabbiho bukartar wa ashiya ku rika ta yin sai sabbi ku ta tasbihi ku ta tasbihi safiya wato kenan da madace haka ne saboda ko ma ya ne ne dai yanzu an samu abin da ake kira wasailul ittisal hanyar sadarwa ya zo ya nuna musu in a takarda ya rubuta ya ba su shi ma dai ya sanar da su in a ƙasa ya aka ce shafe ya rubuta musu shi ma dai ya isar da sako in ishara ya musu ya ce ku rika yin haka saboda shi fa ba zai iya magana ba kwata kwata sai ya kwana uku baya iya magana to duka wato kenan ya isar da sako haka ne to saboda haka yanzu idan har ishara ko kuma rubutu zai zama wato kenan wasa'il ittisal yanzu su misali sai na ce wallahi ba zan ƙara maka magana ba haka ne daga nan har zuwa gobe sai bukatar magana ta tashi sai na ɗauki takarda sai na rubuta sai na mika maka na ce wallahi na kuma rubuta takarda na mika maka kuma ka karanta ka fahimta yanzu na magana da kai ko ban yi magana da kai ba akan wannan akwai kafara tunda na ce wallahi ba zan yi magana da kai ba in ya tabbata magana ne ko kuma a'a bai tabbata magana ba ne yanzu ba kafara a kaina mun fahimci wannan wanne ne dai tambaya nake eh ban ji ba to yanzu mabayanci matsala yanzu zakariya da ya zo ishara ya yi fa'auha ilayhim malamai su suka ce rubuta waye a ƙasa aka gane abin da yake ne wasu suka ce a takarda ya rubuta da biro ya mika aka gani wasu suka ce a ya musu bayani ne kutanci ne da baki tunda da hannu tunda shi ba zai iya yin tasbi ba zai iya magana ba ba za a ji ba Allah tukalliman nasa salatu layalin sawiyan ba zai iya magana ba har sai an yi kwana uku ko ya kasa hakuri sai bayan kwana uku to da duk ko ma ya ne ne ai dai sun fahimta ko ba haka ba to yanzu idan na ce wallahi ba zan kara idan mutum ya ce wallahi ba zan kara maka magana ba shi ke da sai kuma ya rubuta sai ya baka sai ka karanta ya maka magana ko bai maka magana ba to idan ya maka magana fa yanzu kenan akwai kafara akwai kafara to wata irin shubuha na to yanzu zakariya alayhi salatu wasallam ya yi magana da mutane da gobe ba magana ba ai magana din ai isar da sako take isas na magana shine isar da sako isas na magana shine isar da kalamuna nahanu man nahawiyun nahanu nahawiyun amma huna na tahaddas bi majali shari'a wal fiqhi akaramaka Allah kace wa matar ka in kin fita a bakin auren eh sai ta fita ta fita eh sai ta dawo auren ya mutu ko kuma yana eh ta fita ko in kin fita a bakin aurenki kuma sai ta fita ba a babu maganar na zuwa babu magana ta ina ta fita ba abinda abinda abinda aka gina assalamu alaikum a saurara da Allah abinda aka gina maganar akan ta shine fitanta ta fita ko bata fita ba ko ta sama ta fita ko ta kasa ta fita ko ta kofar gida ko ta kuca ta fita shi da ce in kin fita kuma ta fita ina ku shubha ana eh
da rubutu idan ka rubuta na ya yi adama
to to kaje a karwa Allah idan mutum wai idan mutum ya rubuta takarda ba matarsa ya sake ta ya rubuta na sauke sake daya ya bata ta saku kenan yanzu akwai kafara ko Allahumma sai dai idan ya ce magana ya kafa sharadi ina maka magana ta baki to yanzu rubutu ya fita ciki akarwa kallon yanzu ba zai kafara ba in ya yi istisna'i shi yasa a cikin kes din naka yanzu da ka faɗa sai a tambaye shi kana nufin ko ta ina ne ko kuma ko kuma ta kofar gida kake ne sai ce a ina nufin ta ta kofar gida to yanzu shi ke dan sai a yi ya istisna'i da kansa sai sai a karbi uzurinsa ce wanda ta fita ta kuci kama ta saku ba haka ne to sun haka shi yasa wani lokaci sai a tambayi mutum me yake nufi wanda ke da a cikin zuciyarsa yana tambayi mutum abinda yake nufi wanda ke da a cikin zuciyarsa to yanzu ga wani misali yanzu sai na ce wallahi ba zan kara maka magana ba daga nan har zuwa kaga na rantsuwa ko to sai daga wani abu ina son ka gyara niyanka sai da ce innamal a'malu bin ko na karanta ayar qur'ani eh ko na karanta abin nan hadisi hadisi ne na karanta ma magana na maka amma kuma hadisin kai za ka fahimce shi kai gyara a cikin lamarinka ko kuma wata magana na kanta ko wani a cikin littafi na wani abu hakan nan ko maganar wani na karanta maganar shata ko wani magana ko na ce ina wal amalu bin niyyati wa inna ma likulli imri'in ma nawa kai kuma sai ka fahimce ni yanzu na yi maka magana ko ban maka magana ba yanzu akwai ka fara kenan na yi nan ko ba fahimta ba na ce wallahi ba zan maka magana ba kwata-kwata sai na zo na karanta wata magana a rubuce a littafi ko na karanta ayan alkur'ani ko na karanta hadisi ko na yi wani waka baitun wani waka ko wani azanci wanda kai ka fahimci cewa da kai nake na ka yi ko karka yi yanzu na maka magana ko maka magana ba to still a nan ma yanzu ana da idan na yi da niyyar ka fahimta to yanzu fa na yi magana da kai don haka nan ba akwai kafara idan kuma a'a ni kawai karatu da ya yi adatan kawai shi kenan to a nan ne babu wata gidan kafara to akwai irin waɗannan abubuwa da yawa wanda ke masayin na fikihiya a kunshi a kunshi a karkashin wannan wato kenan aya wa hawa ilayhim an sabbihu bukratan washiya sai musu wahayi da cewa ku yi tasbihi ku gode wa Allah madaukakin sarki bukratan da safe washiyan da kuma marece ma'ana su taya shi birna da abu da Allah madaukakin sarki ya bashi yawwa tasbihi safiya da maraice shi ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim da sauran wato kenan azkar da ake na safiya wato kenan da na maraice idan Allah madaukaki sarki ya baka ni'ima ana bukatan ka gode ka shukura ka yi ƙara ibada don shukura ma Allah madaukakin sarki kuma babu laifi ka ce jama'a ku taya ni murna ku taya ni godiya wa Allah madaukakin sarki yanzu ga Zakariya alaihi salatu salam ya fito ya yi ishara ga mutanensa ya ma kasa hakuri ya samu bakinsa ya zo ya gi musu ishara cewa su taya shi wato kenan tasbihi safiya da mulki to mu je malam ya yahye kuzil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya
Allah madaukaki sarki ce ya ya haya ya kai ya haya kuzil kitaba bi quwwa ko karki wannan littafi da za a baka karike shi wanda yake riko wanda yake na karfi ya harafi ne na kira ana jan hankalin ya haya ya fahimci maganin da za a yi masa kamar a nan allah maɗaukakin sarki ya nannade mana magana da yawa abinda ake magana shine zakariya alaihi salatu wasalam yana masallaci yana addu'a kuma allah maɗaukakin sarki ya nuna ya ansa masa addu'arsa kuma ya roki a nuna masa alama kuma a nuna masa alama kuma ina masallacin alamar ta zo ta same shi ko dan fana da tul malaik to qaimun yusalli fil mihrab to da kan alamar ta zo ta same shi sai ya ji kawai ba zai iya yin magana ba sai dai zai iya cigaba da karatunsa da tasbihinsa da mene amma magana da mutane ba zai iya yi ba yanzu ya fito ya yi ma mutane ishara daga filin isharar nan la'alla matar ta sai jiya ta dauki ciki amma yanzu kawai sai Allah madaukaki suke nana da abu sai ce mana yaya haya kenan har har kaddara me ta samu ciki har ta haifu har wato kenan dan ya zo daidai a magana da shi ya zo daidai a magana da shi yawa sai yanzu an samu wato kenan kudura ta Allah madaukaki sarki ba tare da sababi ba yanzu yaro ya girma haka ne kuma dama burin ya haya alaihi salatu wasalam shine da'awa a rayuwarsa ya ɓata rayuwarsa wajen da'awa da karantarwa a cikin masallacin baitul mikdas aikinsa kenan kuma bakin cikinsa shine da zai bar duniyan nan yanzu ya tsufa babu mai ci gaba da da'awar kamar yadda shi ransa yake so ta haka shi sa ya roki Allah ya bashi wannan kuma Allah ba da kunya sarki sai ya bashi wanda zai gaje shi a cikin wannan yanayin to Allah ba da kunya sarki ya bashi yanzu dalilin zuwan Yahaya duniya shine continuity na da'awar da zakariya yake don haka shi sa Allah madaukakin sarki sai ya kira shi da cewa to littafin da za a bashin ya rike shi da karfi ma'ana kenan yanzu mihina ta da'awa kare dauke ta da wasa domin ita ce mihina ta annabawa annabawa sun bata rayuwarsu a wajen da'awa ne ba su da aiki a rayuwar duniya nan wanda ya fi kiran mutane zuwa ga hanyar Allah don haka kullum akan wannan suke ba dare ba rana har Allah madaukaki sarki ya karbi rayuwarsu yanzu ya haya Allah madaukaki sarki ce masa ya ya haya kuzul kitaba bi kowa ya kai ya haya ka riki littafi riko wanda yake mai karfi haka ne in an ce kuwa karfi abinda ake nufi da kuwa shine wata fawa da za ta yi ɗayan biyu imma an ta taharraka sakin wa imma an tuƙibul mutaharrik ko dai fawon nan ta motsa abin da yake zaune a daya ko kuma ta tsaye da abin da yake tafi don abubuwa guda biyu ne ko ko dai abu yana tsaye a daya ko kuma abu yana tafiya yana motsi haka ne saboda duk wata fawa da za ta zo ta samu yanzu misali aka ajiye mota a nan da za ta shekara biyar tana tsaye in dai ba ta ba ta aka yi ba za ta motsa kaga sakin ce amma in aka kunna aka danna aka samu ya aka yi mai an samu wata wata fawa da za ta motsa ta ta yi tafiya wannan da kiranta kuwa ko kuma motar da take tafiya sai aka tsaye da ita to ba za ta tsaya ba sai da wani karfin da zai tsaye da ita haka dai dauki misali newton's space law of motion da take cewa kowane abu ko dai ya zanna a cikin wato kenan tsayuwarsa abu daya ko kuma ya zanna a cikin abin da ke kira uniform velocity unless compelled by an external force to act otherwise sai dai in wani abu ya zo ya canja masa wato kenan direction ɗinsa mun fahimci wannan bari bari wani misali akwai satellite a sama wanda in an harba shi zai kamar shekara goma yana ta aiki yana ta aiki yana ta aiki mene ina yake samun mai ko wani abu wanda wato kiran zai ci gaba da bashi wannan power sai aka ce a'a yana bukatan wato kenan power da za ta daga shi daga nan zuwa ya fita a cikin power wannan duniyar da muke ciki ne kawai shi kina abin da ake bukata saboda yanzu duk abin da ka jefa sama akwai karfi da zai jawo shi kasa a cikin duniyar nan tamu amma in ka wuce iyaka inda shatin duniyar mu yake to in ka tafi can ko babu wani control duk abin da yake a cikin uniform velocity a motion zai ci gaba da tafiya ne har illa masha Allah duk abin da yake motsi zai ci gaba da motsi ne babu iyaka sai an samu external force ya zo ya tsaye da shi haka ne ko ba haka ba sai idan sun fita da shi yaje sama tunda yanzu babu fawon duniyar da za ta dakatar da shi zai ta yi haka hada ko shekara nawa ma illa masha Allah haka ne to yanzu a nan tunda ya haya zai zo shi da littafi kuma aka ce ya rike littafin nan da wato kenan kowa kenan littafin nan zai zo da abubuwa guda biyu zai zo da umarni akan abin da Allah madaukakin sarki yake so mutum yayi na shari'a zai kuma zo da hani akan abin da Allah madaukakin sarki baya so wanda mutane suke aikatawa yanzu idan ya zo da umarni yanzu kai da ake karanta maka wurin an ɗauke ka a matsayin sakin ne kana zaune ne kim abin da Allah ce ai baka yi yanzu zai zo da karfin da zai zo ya motsa ka dan ka je kai aikin wannan alkhairin haka ne yau yanzu kana nan a abin menene static a state din da baka motsi motionless ko it's stationary kana bukatar inertia abin da zai zo ya motsa ka wannan abin da zai zo motsa ka shine littafin Allah da umurce-umurcen Allah maɗaukakin sarki don haka duk abin da zai motsa abu mai ƙarfi ai wanda ke zanne yana bukatan ƙarfi fiye da nasa sarar ka ce ya haya ya rike littafin nan da ƙarfin da zai iya motsa duk wani mutumin da baya aikin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi don ya je ya aikin idan kuma an samu mutum akan tafiya uniform velocity ko acceleration akan sabo yanzu ana bukatan power da za ta tsaye da shi akan wannan kawai da motar take tafiya ta tafi gudu in ana son ta tsaya akwai bukatar a samu wani abin da zai tsaye da ita cak ta tsaya to kai ma ana son wato kenan a tsaye da kai abin da zai tsaye da kai shine abin da Yahaya ya zo da shi na littafi ko dawar ka idan ya zo ya ce maka Allah madaukaki sarki ya hana kaza ana son ya dabarar da zaka zama an kame ka cak da wannan aikin sharrin ka tsaya ka dina shi shi yasa Allah madaukaki sarki ya amfani da kuwa anan don haka kuwa shine duka nizam da zai motsa abin da yake tsaye ko kuma ya dakatar da abin da yake wato kenan motsi to an kwatanta shi a shari'ance da abin da zai sa kai dukkan alkhairi dukkan dalilin da zai sa kai aikin alkhairi aka ce ya haya ya zama yana da wannan karfin halin dukan abin da zai hana mutum daga aikin shari'a ya tsaye da shi cak ya haya ya zama yana da wannan karfin hali amma yana karfin hali yake a cikin littafi kenan yanzu idan Allah madaukakin sarki ce ya haya ya riki littafi da karfi yanzu duk wani wanda yake akan mihina ta annabawa yana bukatar ya riki littafi wato kenan da karfi shi yasa zaka ga wayanda suka dauki abu tsakaninsu da Allah madaukakin sarki suka haƙuri da komai na duniya saboda me su isar da wannan sako na Allah madaukakin sarki an yi taharraku a sakina wa yaskunu almutaharrik ala dau'i ma ja'a fi kitabillahi to saboda haka shine Allah madaukakin sarki ce ya haya ka riki littafi wato kenan da karfin da zaka iya tunkuda wanda ya kamata tunkuda shi ka dakatar da wanda ya kamata wato kenan a dakatar da shi sai ce me wa ta ina hukuma sai muka bashi wato kenan hukunci alhukuma mun ba shi hukunci a nan hukunci shi ne littafi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi littafi littafi da aka ce ya rike shi da karfin ko kuma alhukuma zai iya ɗaukan annabci ko kuma zai iya ɗaukan hikima Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima da kaifin basira wanda zai iya yi da wannan sakon domin ko cikin ƙawa'idi da muka duba za ka ga daga cikin abubuwan da ya kamata wato kiran annaba su fita da shi akwai alfitna shi ne kaifin basira Allah ba da kwakin sarki ya ba annabawa kaifin basira da za su isar da sakon da ya kamata a ce wato kenan sun sauka sun abin da shi illa iyaka al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai dora mana mu gaba daya duk da yace al ulama warasatul anbiya amma sai yace ga jama'a gaba daya ballighu anni walau aya yau watan haka kowa a cikin mun nan malami ne kowa a cikin wannan an ba shi littafi kowa a cikin wannan zai motsa abin da yake sakin zai kuma dakatar da abin da yake mutaharrik ballighu anni walau aya sannan sai yake cewa nadar Allah imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa addaha kama sami'aha to saboda haka Allah wa da kuke sai kice wata nahu hukuma sabiyan mun bashi littafi tun yana dan karami me yasa aka ce sabiyan saboda ai shi dama zuwansa duniya a sakamakon addu'ar zakariya ne addu'ar zakariya kuma wanda zai zo ya riki littafi ya riki karantarwa ne don haka tun yana karami Allah ba shi duk wani abin da babban mutum ya kamata a ce ya mallaka dan ya isa da sakon Allah maɗaukakin sarki ya kuma karantar da mutane haka ne don haka shi yasa aka yi hikaya dangane da annabi ya haya a ce lokacin da yake yaro yara suka yi ya guda zuwa mu tafi wasa sai ya ce musu malin la'ibi kulikna ba don wasa aka halishe mu ba don haka ya haya a cikin rayuwarsa babu wasa babu wasa a cikin rayuwarsa babu wasa don haka kenan kaga wasa yana daga cikin abubuwan da suke kauda hankalin mutum ga barin littafin da ake so mutum ya abin da shi dauki misali yanzu wasannin da aka kawo a duniya daga kwallon kafa da sauran fina-finai da sauran duwar abubuwa masu daukan hankali dukansu gaba daya abubuwa da social media na da sauransu duka in ka gansu suna kauda mutum ne ga barin littafi suna kauda mutum da ya shigaltu da bal a daidai lokacin da ya shigaltu da bal nan baya karatun alkur'ani mutumin da ya shigaltu da kallon fina-finai a daidai lokacin da ke kallon fina-finan nan baya karatun alkur'ani mutumin da ya dauki duk wani irin wasa ko ma wani irin ko lido ko caca duka suna ko karta suna daga cikin abin da suke shagaltar da zuciya su dauke ta su kai ta wani guri a daidai lokacin yana nesa wato kenan da littafin Allah don haka ya haya alaihi salatu wasallam yake cewa mali menene mali la'ibi kulikna wallahi ba halice mu wato kenan dan wasa ba don mu je malam وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
الله مدوكake zake ce wa hananan mun sanya shi shi haya ya zama wato kinan mai tsananin bege ne ga iyayensa amma me yasa aka faɗi haka ya haya yana son iyayensa ko kuma iyayensa wa hananan shi ya Allah ya sanya shi abin soyayya ne ga iyayensa wanda ma'ana shi ne yana son iyayensa me yasa aka faɗi haka saboda annabi ya haya lokacin da aka haife shi iyayensa sun kautar shekara ɗari duk da cewa naturally iyaye suna son ƴaƴayensu amma idan mutum ya tsufa ya shiga stage inda ake cewa retrieval retrieval stage yanzu lokacin da kake saurayi ko da baka da komai za ka kana son wanka a gyara nan a gyara nan a gyara nan kafin a fita a ji a kona mutane da sauransu amma ran da gida ya fara kama ka wadda zai ga mutu ya fito da fulasa haka ko mai dame shi ba wata ran kullum a kyalkyala mai a shafa nan a yi menene a gyara nan wata ran shafa man ma bai dame shi ba ka za a tafi ga cece da ko kuɗi mutum ya take da shi shago bai dame shi ba ofis bai dame shi ba menene bai dame shi ba zai iya barin komai hatta 'ya'yan ma za ka ga ba su shalle shi ba saboda me ya fara shiga retrieval stage idan tafiya ta tafiya zai zama wato kenan kofar gida ma bai dame shi ba kofar gida duk jama'a da abokan sannan duk ba su dame shi ba kawai zaman sa kawai ya gwari shi shi kadai kawai to a daidai wannan lokacin aka haifi annabi zakariya don haka soyayyar da iyaye suke wa yayaye hakika zakariya haya ba zai same ta ba za su ji daɗi ga sun samu musamman ma shi babansa da yake yana murna ya samu mai rikewa abinan da abinan amma wannan begen da iyaye suke ba wa yayaye ba zai samu ba amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki sai sa shi ko mai kauna ne ga iyayensa duk da sun ba shi kulawa wadda take kaɗan a local ko yawa kaɗan akan wanda sauran iyaye suke abin almaɗauki suke ce masa wahana da miladina kuma wannan hana ɗin daga gurin Allah maɗaukakin sarki ne Allah maɗaukakin sarki ne ya sanya masa ya so iyayensa don ya kula da su ya kuma cika musu burinsu a rayuwa kowane mutum yana son ɗansa ya ga ya zo ya cika masa burinsa kowa yana so aka ce gadon gida halala ga rabo kowa ka ta ko sana'a zaka ga wani lokaci mutum yana sha'awar ya sana'ar da baban sai yake gidansu baya son abin nan ya lalace kaza mu ba so ya lalace ko baban ya tafi sace da zo ko za ka bar gurin na hakan nan wani lokaci ko zama ake a gurin iyayen suke zama sai ga ana son a zo a ci gaba da zaman bayan ba sa nan to saboda haka ne Allah ba da kun yake ce hanan din sa min ladunna sannan Allah ce wa zakatan Allah madaukakin sarki ya sanya annabi zakariya annabi yahaya ya zama wato kenan sarkakeke sarki wato kenan na zuciya sarki na aiki sarki na ikilasi da sauransu duk wannan ana faɗa mana sifar annabi zakariya ne amma fa mu ne ake so ma mu koyi hakan dai yara kana san mu ma mu zama da tsarki na zuciya tsarki na ikhlasi tsarki na ayyuka ya zama abin nan hatta suturar mu ana son ta zama mai tsarki ba a son najasa a musulunci a cikin wata kenan jikin mutum suturarsa gurin da zai sallah da sauransu ba a son kuma rashin tsarki a cikin ibadarsa ana son tsarki a cikin duk wayannan wato kenan abubuwa wa hanana min laduna wa zakatan sai ce wa kana taqiyan ya kasance kuma wato kenan mai takawa ne ma'ana shine mai tsoron Allah maɗaukakin sarki in an ce mai takawa yana da wato kenan takawa shine duk abin da zai sa shamaki tsakaninka da azabar Allah ka zaba kara da shi shine takawa an taji albainaka wa bainan lahi awa bainan azabin lahi awa bainan narin lahi wikaya ka sa shamaki duk abin da zai sa ba za ka sadu da fishin Allah ba duk abin da zai sa ba za ka shiga wutar Allah ba duk abin da zai sa wato kenan ba za ka haɗu da mummunan makoma ranar lahira ba wannan ana kira sa wikaya to wanda ya sifatu da wayannan abubuwan shine ya zama taqi mai tsoron Allah kenan haka ne kuma irin su ne wanda Allah yake karban ibadan su don Allah yake cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban daga masu takawa ne kadai duk abin da aka yi a duniyan nan kar ya burge ka kar ya baka sha'awa sai dai in akwai takawa a cikin sa in akwai tagaza don hausawa ma suka ce duk abin da ya baka tsoro wata ran zai baka tausayi wata ran shi din ne zai baka tausayi sai dai Allah madaukakin suke bai maka nisan kwana ka yanda abin za ta kaya ba to saboda haka annabi yahaya ya kasance wa kana taqiyan ya kasance mai takawa ne mai tsoron Allah madaukakin sarki ne to mu je mu وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا Allah madaukaki sarki ce barran bi walidaihi shi mai nagarta ne ga iyayensa mai biyayya ne ga iyayensa ma'ana yana bin su sau da kafa yana da biyayya a iyayensa kuma wannan shi da abin da ake son kowane dan halal ya zama yana biyayya ga iyayensa Lukman al-Hakim ya karantar da mutane cewa yara su bi iyayensu banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane cewa yara su bi iyayensu mu biyayya a iyayenmu wanda ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ce adi abaka ko kai da'a a babanka ko kuma ya ce waye fi cancanta da masa da masa aikin alkhairi a rayuwa ya ce manka sai wa kuma ce sai manka sai wa kuma ce sai manka sai wa kuma ce sai babanka duk da malamai suka ce ba yana nufin uwa ta fi uba ba ne amma yana nufin uwa ta fi uba bukata saboda ta fi uba rauni sau da uba kan ɗauki ɗauniyar kansa kuma yawanci akan fi karkata zuwa ga wato kenan wanda ya fi rauni shi aka fi bukatar a taimaka masa kamar misali kaza yanzu in ta ya'ya akan ya'yanta ƙananan nan za ka ga tana masifa da sun kai wani lokaci ita da kanta tana koransu wannan bai sa take son su saboda su ne kanana su suka fi bukatan taimako haka akuya danta yan kananan nan ta fi bukatar su in ta girma in suka girma bata damu da su ba saboda sun riga sun yi wayo sadaka an fi tausasawa wanda yake karami don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manka sannan manka sannan manka ya nuna mankan ta fi rauni ta fi bukatan a taimaka mata ba wai dan ta fi wato kinan baban bane saboda ai ba zai ta taba kauda wannan ba zai taba kauda ma'anar arjalu kawamuna ba wannan kuma har duniya tana nan saboda ka uban yana nan amma uba ya fi taimakawa kansa akan uwa in ba wato kenan al'amari ne ya canja ya zama akasi ba ta kace barran bi walidaihi yana da biyayya wato kenan ga iyayensa yana da nagarta in an ce barru mai nagarta kenan ma'ana ba wai ya tsaya a biyayya ba duk abin da ya gani alkhairi zai yi sanayya ya kawo musu haka kuma ake ga wato kenan karantar da mu duk da cewa muna karanta kissa ce ta annabi ya haya amma mu dai ne ake so mu zama barran walidaihi kuma wani mutum ya tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina na da babana din sun mutu ina da wani sauran abin da zan musu kace a kwarai da gaske dan sun mutu zaka yi musu addu'a kullum sannan zaka sada zumuncin da baya saduwa sai da su don haka abdullahi dan umar wata rana yana tafiya kun gan shi babban malami a cikin sahabbai yana tafiya tare da tabi'ai akan jaki da rawani a kansa sai ya hango wani dattijo maza maza sai ya kan dattijan nan sai ya sauka ya hawar da dattijan ya cire rawaninsa ya naɗa wa dattijan sannan kora masu jakin suka tafi shi ya taka da kafa almajiransa suka ce ya za ka yi mana haka kaza kaza kaza su ce waɗanda ba ku san shi ba ne abokin umar ɗan kaddafi ne fa abokin umar ɗan kaddafi babansa kenan ko don haka yana sada zumuncin abokan babansa a dai lokacin da baban nasa bayi da rai to saboda haka duk zumuncin da ba zai sadu ba sai a dalilin babanka to kar ya yanke a hannunka haka kuma duk zumuncin da ba zai sadu ba sai a dalilin manka to kar ya zama bayan batta nan kai ka bari wannan zumuncin wato kenan ya yanke wanda shine abin da yake rike dangon zumuntaka shine ake kiransa wato kenan silatul arham sadar da zumunci to yana tamfare da wato kinan biyayya ga iya wa barrun bi walidaihi sai ce walam yakun jabbara bai kasance wato kinan jabberi ba bai kasance mai girman kai mai tsaurin ido mai kaza kaza da sauransu ba ma'anan wannan shine baya tsaurin ido a iyayensa baya musu taurin kai amma me yasa aka faɗi haka saboda wani lokaci akan samu matsala a gurin iyaye su zama ba su ba da haƙƙin da ya kamata su ba wa ɗa ba idan ya girma ya fahimci haka sai ya koma ya yaƙe su to ya haya baya daga cikin wa irin wa'annan duk da ya haya bai samu wannan hananan ɗin da shauƙi da begen iyaye kamar yadda sauran iyaye suka faru ba don an haife shi lokacin da iyayensa a iyayensa sun je matsayin da abubuwan duniya ba su shalle su da yawa ba ɗoki da gargajiga da ake yi an an yi haihuwa a mutum bai same shi a guri iyayensa sosai ba ba za a ci bai samu ba amma dai ba cikakke irin yadda abin ba amma wannan bai sa ya haya ya dawo yake a takin iyayensa saboda ba su masa wasu abubuwan da aka yi wa iyaye ba kwanan da na ji wani mutum yana tsine mai iyayensa yana tsine mai iyayensa duk da cewa daga baya na ji yayi na dama ko an kira shi an zanar da shi an nusar da shi amma me yasa ya haka saboda iyayen ba su kyautata masa ba da ya san tarihin annabi ya haya da addu'a zai musu tunda dai Allah ya gane da shi matsala kuma yanzu ya dawo kan hanya sai ci gaba da musu wato kenan addu'a to wanda shine tsari irin na annabi ya haya kuma shine tsarin da ake son wato kenan mu mu ci gaba akai to mu je malam وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
الله madaukakin sarki ce wa salamun alaihi kuma aminci ya tabbata a gare shi me yasa bai ce wassalamu ba sai ya ce wassalamun sai ya zo da nikira nikira tana zuwa da lilin abubuwa da yawa na farko aka ce litta'azim saboda girmamawa le girmamawa wa salamun alaihi ai wani wato babban amincin Allah ya tabbata a gare shi saboda ya cancanci haka dogo yawwa Allah madaukakin sarki ya ce aminci mai girma ya tabbata a gare shi wani lokaci suka ce nikira tana zuwa litafidul umum shine ma'ana in ka ce wassalamu alaihi amincin ya tabbata a gare shi ma'ana ayyanannen aminci ne haka ne ayyanannen aminci ne amma in kace abinci kai shiru ko ma wani irin abinci saboda duk wani aminci na duniyan nan ya tabbata akan annabi ya haya me yasa saboda biyayya da yawa iyayensa da kuma daukan wato kenan wannan mihina ta annabawan da babansa yake yi wajen ida sakon Allah madaukakin sarki a mutane don haka Allah madaukakin sarki da kansa ya jinjina masa yake masa wa salamun alaihi amincin Allah madaukaki zaki ya tabbata a gare shi ko babban aminci kuma aminci ko ma wani irin aminci ne shine ma'ana wassalamu alaihi amma yaushe ne da salamun din yawma walida ranar da aka haife shi wa yawma ya mutu ko da ranar da zai mutu wa yawma yub'athu hayyan wayannan gurare uku suna daga cikin gurare masu hadari a rayuwar dan adam wanda in aka samu kuskure matsala za ta faru ranar haihuwarsa in aka samu matsala haihuwar ta zo da matsala la'alla za ta iya bisa har ƙarshen rayuwa haka ranar mutuwarsa ya kuskure bai cika da kalma ba ko ta same shi a gidan giya mutuwar ko ta same shi suna fashi da makami ko kuma ta same shi ba a kan la ilaha illallah ba ko ta same shi akan wata aƙida da take mummuniya irin wanda musulunci baya santa ya zama a kanta ne ya mutu duk abin da mutum ya mutu a kansa ba a kan kalmar la ilaha illallah ko kuma ba a kan karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada rayuwarsa a karantarwar wani mutum daban sabanin ta annabi ba wanda suke cewa a zo a bi annabi ba kamar yadda mai ahalar yake cewa allazina yadulluna ala da'atillahi wa yahzuruna man ittaba'a shaitan ko masu shiryar da mutane akan da'ar Allah suna cewa kar abu shaidan kar abu shaidan bil muttabi'ina li sunnati nabi masu biyayya ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutu ba akan haka ba ranar mutuwa to za a iya samun matsala domin da zaran an zare ran nan to yub asr rajul alama mata alaihi wala za ta shi mutum akan abin da ya mutu akan sa ne yau mai ba su hayyan ranar da za a tashe shi tashin alkiyama in mutum ya je filin tashin alkiyama da matsala to ɗayan biyu da dama ko dai nan ko dai nan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri a lokacin kuma wala yu'zanu lahum fayataziruna fayataziruna babu izini za a bar balantana mutum ya kawo wato kenan uzuri to amma abin la'akarin a dai shine ranar da aka haifi annabi zakariya salamu alaihi yawma wulida ranar da aka haife shi busan cewar rana ce wadda take mai kyau babu matsala wato kidan ta tare da shi amma ranar da ya mutu fa yan bani isra'ila sun yi gayya kungu suna neman sa za su kashe shi da gudu suka bi shi suka kashe shi kashe shi aka yi wasu ma sun ce ya shiga cikin kogon bishiya suka auna saitin wuyansa suka yanka bishiyar biyu to amma yanzu wannan to kuma an ce salamun alaihi yau wulida wa yau ya mutu to ya yake da sai aka ce ake na mutu shahada yi kuma Allah maɗaukakin sarki ce wala ta saban ladina qutilu fi sabilillahi amwat don haka ya bata rayuwarsa a mihrab yana karantar da mutane addinin musulunci kar ka ga wai don kana karantar da mutane addini ko kuma kana addini ko kana aikin Allah kace jaraba ba ta zuwa jaraba za ta iya zuwa za ta iya zuwa la'alla daga gurin mutanen naka la'alla daga wani gefe daban da sauransu amma dai kaga wanda suka shi annabi ya haya yan bani isra'ila ne yan bani isra'ila ne haka ne shi yasa wani lokaci danginka in suka takura sai ka ga mutum yana kauce musu adigu bani anni ko alayya madiyakum fa inni ila ahlin siwakun la amilu haka tirfata bin abdu ya faɗa ƴaƴan mana ku tsaye da abin hawan ku ni zan hau abin hawa na wallahi zan tafi gurin wa'insu ba ku ba saboda abin da suka masa na hakkin mahaifiyarsa da walakanci tun yana ɗan ran kankani fatan zuru na bi haƙƙi wa da tafi ku mu sagural banat banina waratu wardata gayyibu abin da suka ba saboda haka yanzu yan uwansa ne suka yi masa wannan matsalar haka ne to amma kuma menene ya faru ya samu shahada shahada nan da ya samu wato kenan aminci ne a gare shi domin ɗaukaka dai a gare shi sannan ranar da zai tashi kuma ya ba su hayar ranar tashi alkiyama dama Allah ba da kuke tarke ce wala tasibar lalazina kutulu fi sabila amwadin bal a hayawan ta haka shi yana daga cikin rayayyu za su tashi wato kenan da karimci mai girman gaske Allah madaukakin sarki ya bashi duka wayannan amanan wato kenan guda uku Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri to mu jama'a
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
to alhamdulillah akwai mai tambaya za mu dakata nan an ce lokaci yayi Allah sai gobe sai mu yi. Allah bella akwai tambaye ko lokaci ya kure to ba sai ya zo ya ga a karanta haka a ta kula sai ya zo ya ga yau bari ba ya dace a karanta karanta kawai a da ta kawai sai an yi nazari a kanta za a yi nazari a kanta yau yi nazari a karanta Sai- sai gobe a karanta babu wata tambaya yawa shi na yan fata man sha akwai wani tambaya to Allah ba ina kuma hada ta sauna a nabi Allah ba ina kuma hada ta sauna na da kuma jalla tabarak ya ta wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabi bil hayy la yuta alayhi wa inna la yazma hadi ta lazlima la tarabana ta ta alayhi Allah ka gane da mu abin da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shirya da ke ciki Allah ka ba mu iko aikatawa Allah ka gafarta mana Allah ka jikan mu Allah ka jikan iyayen mu ka jikan iyayen iyayen mu Allah ka jikan iyayen mu Allah ka jikan iyayen iyayen mu Allah ba lokacin da ka sa mana albarka a rayuwar mu da mu da iyayen mu Allah ka sa albarka a kasar mu Allah ka sa albarka a kasuwancin mu da noman mu Allah ka sa albarka a ilimin mu na addini da na zamani rayuwar mu gaba daya Allah ba lokacin sarki ka sa mana albarka duk abin da zai zama mu mana matsala Allah ka mana maganinsa Allah ka kawo mana dalilin da zai mana maganinsa rahmatuka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين